يرزقهم وعاء وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
نعم رأيه يرمه رحمة تبارك وتعالى يرمه من لم يرمه من السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق نار من الاسلام والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن شئتم النعاس عمل سمين وينزل عليكم من السماء ماء لتشربوا به ويذهب عنكم كل الجدال وليرضي على قلوبكم وليثبت به الأقدام yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da sake hada mu wannan majalisi da muke karanta wasu ayoyi na Al-Qur'ani da girma da ayon muna rana ta ashirin da wata na Ramadana zuwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dubu da arba'in da hudu wanda ya zama ɗaya da goma sha ɗaya ga watan hudu miladiyar Annabi Isa alaihi salam dubu da ashirin da uku inda muna cikin sosul anwar لم تجد آية تعاون شاخية لعل القرآن تعالى يجب وإذ يجب القرآن عملا kamar yadda muka saba cewa in ana shigo irin wannan lokaci kusan lokacin da muke kula kalma ɗaya biyu na ainihin tatta'arwa na wannan kuma na ƙarshe na wata ramadana wanda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ya kai kwana ashirin yakan ainihin za su iyalansa sauran sahabbai duka kan cewa idan da mu yana wata ibada a wajen kwanaki ashirin da kwana goma ƙarshe da shekara ne kanta saboda ladan da ake samu ninki ninki ne a wannan goma na ƙarshe din saboda akwai daren da ake zama su zama da kadri a cikin wannan goma na ƙarshe ma ya zama na a kamar da wazana sallah ta ne fadi ashirin da ɗaya ma ya zama da cewa ashirin da uku imma ya zama ashirin da biyar imma ya zama ashirin da bakwai imma ya zama ashirin da tara ma'ana dai a neme ta cikin mutum saboda haka wannan dare da muke ciki shi ne daren ashirin da ɗaya ma'ana ga wata ramadana su daren ashirin da ɗaya ne kuma ya kamata mutum ya ra'a shirin gurgudu da ya zai iya saboda za su da wannan dare wannan malamai kuma kullum suna faɗi shi wannan dare ba wai sai ka wani haske ko ka hango ka ba kuma yadda wasu ke faɗi ba a in dai kai ibada a cikin wannan daren ya lafi daren ne ko ba ka komai ba to ana so a tsara sai a shi ma da gaba ɗaya kula kuma karaba ka sai idan mutum ya samu ya lafi wannan dare ya yi ibada to qur'ani yana gaya mana cewa khairu min alfi shahadu ya fi dare kai wata uku wata uku kuma shekara 80 da kuka hada wani abu za ka mutum za a rubuta masa ibadar shekara tamanin da hudu shekara tamanin da hudu na kuma irin ayyamun zaki ne ko kuma wani malamai na cewa ba za a yi lissafin ma'ana a aure kowane wata da aka fari nan ga wata dukkan nan da kowane watan fara ibada ne kawai ba yanzu misali yanzu ka yi wata dubu kana ko wata biyu kana ibada za a samu a cikin wa'annan watannin da kai akwai lokutan bacci akwai lokutan jera akwai lokutan tunaninsu akwai lokutan da wata kira kai su zai ba na ibada ba gaba su wannan shekara ta bayan da gudun gaba ɗayan su na ibada ne ko da aka ta wannan gara ba ta su yawa ko da aka fara ta su nuna ta mu a Allah subhanahu wa ta'ala izin shi kuma du'a amana tarbiyu a wannan ma aya ci gaba ne akan ayoyin da muka fito jiya wanda suke magana akan abin da ya shafi yaki na badar da abubuwan da suka faru a wurin yaki na badar da yadda Allah ya bani nasara da yadda ya bani mutuza ya bayyana mutuza a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a izini mun ha lokacin da keke da yarin ku amanatan dan aminci saboda kuna cikin tsoro bidu kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan jinkiri ne mun da zuwa da mutane da su da yakin badar jinkiri ne wanda ma'ana na mutuza ne saboda runduna gaba ɗayan ta mutum har ɗari uku da ainihin wani abu goma sha uku a ce sun kama jinkiri sun kama barci kuma a lokaci daya babu wanda bai yi barci ba saboda haka wannan mutuza ce na biyu kuma dalilin da ya sa Allah ya mutu wannan shi ne an yaƙi an gazi ga jini a cikin takobansu ga ainihin abubuwa da haka daban-daban da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu barci da suke barcin nan sai cikin su ya dawo kan hankalin su ya dawo dare da aka jinin da yake cikin su ruwa ya zai wanke shi suka ci ruwa suka sha suka yi wanke suka abubuwa ainihin da yawa saboda haka wannan shi ne ma'ana yankin da suke da kuma ruwan da Allah ya kawo musu shi saboda haka malamai suka ce wanda yake ganin ga abun tsoro sannan kuma ya kama bacci shi ma wannan tsoro ne saboda haka ana so yake musu tuni a kan cewa wannan lokacin da ma'ana gengedi ya lulluɓe ku don aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yanzu alaikum min as-sama'i ma'an sannan haka nan Allah ya sauko muku da ruwa daga sama duk da kiran ku gidan wannan ruwan ya sarkace ku ila adati daga ainihin gare والسلايات وما هيك لجسمكم روح عينيه وجسمكم ويزيب عنكم نزل الشلال sannan wannan mutum da wannan ruwan da suka suka wanke ku don su tafi rinku da wasu wasu irin na shelan bi annakum cewa ran kuntum arraki ma kuntum zama da tsira wa mushriku na almayi saboda wasu fara tunani a cikin tawaga cewa mu muna bin annabin Allah ne amma sai gashi muna jin kishiwa sai gashi wasu masu ne ruwan da za su sarki da shi tsoronta sai ga shi ainihin muna da cikin wahala amma ga ta mushrikin su ruwa suna wani ruwa da Allah yake cewa to wannan wasu ba sai da shi dan wanda zai iya kawo a cikin suka ta mu domin duk musulmin da yake ba sahabi ba annabi bane to Allah zai iya kawo masa irin wannan abubuwan ko da kurzan ziba ziba ne wasu kuma sun fi karfin wannan a cikin sahabbai din saboda haka ba taro aka zama ɗaya ba. Kisa Allah zuwa tare da cewa أما كنتم أعلموا أن العلماء ثم الذين كانوا من قبلكم واتقوا البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب da shi ga wani hali sai ainihin kowa da kowa ya ci kai Allah ya mana alƙawarin nasara to ina wannan nasarar ne yaushe ne wannan nasarar za ta zo da Allah ya ce ala inna nasarallahi qarib nasarar Allah tana kusa to da haka Allah ya ce yanzu da wannan mutum da wannan ruwa da yanzu ga musulman Allah ya ce ya yi shi ne don ya tafiya mu da wasu wasu ke nan kuma don ya tsarkake su wanda ya rabi da ala kullukum Allah ya ce ya yi kuma don ya daure zukatan ku ya tura ala kullukum bi yi wa sabri ku samu yakini ku samu hakuri a bisa inkara waɗannan abokan gaba ko kuma abin da ke cikin rufe hakuri saboda ka Allah ya ce ya yi wannan ne shi ma'ana ya rabi da ala kullukum wa yusabbita bihi al-aqdam kuma Allah subhanahu wataala ya yi wannan da ke tabbatar muku da ainihin daga kanku an ta suka zurramli saboda kada dinga nukewa a cikin ainihin rairayi saboda wurin sahara ne akwai rairayi inda kuma a kafa suke tafiya ba kan dawakai ba da aka tafiyar zai ba su wahala amma idan ruwan ya zo ya dandake wannan rairayin da aka tafiyar ma da musu sauki Allah ya tafiya musu wannan abin ne saboda ainihin ya tabbatar da su akan ainihin zukatansu
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسنجد الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
إذ ربك إلى الملائكة أني معكم مدرك الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Allah subhanahu wa ta'ala ne sake magana yake cewa izin yi rabbuka yayin da ubangijin ga yi wahayi ila mala'ikati zuwa ga mala'iku allazina amatta bihim almuslimina wanda Allah ya kare su mai da sunan nan wanda yake amana a ayoyin baya Allah sai ya musu wahayi amma ba wahayi irin na annabta ko ne sawa wani annabi ba a wahayi na cewa Allah ya yi magana da su ta zigar da yi magana da su saboda haka ita wannan kalma ta wahayi Allah yana magana yana kawo ta a wurare ainihin daban-daban amma dai ma'ananta shi ne ma'ana a isar da abu zuwa da abu kaza kamar yadda ke cewa mu'amara ko ka ilan na hali ubangijinka ya yi wahayi zuwa kusan zuwa ma'ana ya shirye ta akan cewa ga yadda za ta yi rayuwarta irin wahayin da Allah ya wa mahaifiyar annabi Musa wa wahaina ila ummi Musa a darbi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa cewa ki shayar da shi ma'ana mun yi mata a cikin suka tsotsin da mun gaya mata ba wahayi ne irin ainihin na annabta ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ki zuwa ga mun yi wahayi zuwa ga koyar nan mala'iku anna annama abun Allah ta wata rage to anniba kun ina tare da ku bil awadi wal nas zan taimake ku zan taimake ku saboda haka fa sabbitul ladina amanu ku tabbatar da wayannan da suke mu'minai bil ibada wal tabshir cewa lalle zan taimake su kuma ainihin ala su bishara saboda haka su kuma rayu ku ga wayannan mutanen mayaka din kuma wani isi kulubin da zai kafa goba da sanu zan tsefa firgita a cikin zukatan wayanda suke ma'ana sun kafurta za su ainihin firgita ko da haka wannan ma yana da cikin musa ta manzo Allah sallallahu alaihi ko ba ya yi badar ba lokacin za a tafi yaki to sai Allah ya aika da firgita a muka san wayanda za a je a yaka din ko da haka abin manzo Allah ya soma su riga da ainihin sun razana wannan yana da cikin musa ko da haka Allah ya ce sauki yi kulubin da jira ta faru a rufa fadli ku fauka da alaki kure idan kun zo ku da ki sama da ainihin wuya ai ba na abu ku kawuka in ku zo tsara ga abin da ainihin za ku yi wata da kuma mun alaji ai ba na abu ku da ku kawo kansu wata da kuma mun kulla balani sannan ku da ki ainihin dukkan ya zo ku arafa da laili gefen hannaye wa wanzan da ainihin gabakuwa kana wasu sai mutum ya zama ya mutum yana son zaraba haka mutum kafiri zai bi juyan kafiri fata sukulu sai kayan ya faɗi kamar an yanzu da ilai sai kuka kuma ta dubin su isa wurin kafirin sai an yi kafirin ya faɗi wani ma hun sallah sallam bi kamar da min alhasa manzo Allah sallah sallam kuma idan duk inda kafirin idan ki daga ainihin takwa a falamin ka mushrikun babu wani mushriki da tsora illa da karanci ainihin min hashe sai da wani abu ya shiga idansa ma'ana fahazin fiyayen suka tarwace ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin yakin da zai bi ko a hannunsa sai suka yi tafi kawai da yin yaro sun yi cewa ko tabbata na jaru ji wasu kafi wa ayyuka da kalma ta rasu dawaki ko da haka sai dai duka kuwan sai da aka zuba kuwan ainihin da yi tafi ka ainihin nafsarin sai ziba da wannan rabuwa din nan nafsarin musulmi musulmi min asha'i musulmi ko da haka da ya ziba da su sai zama da cewa sun shiga idon kowane mashirki sai ga shi na ainihin suna faduwa to da haka a daidai wannan lokacin kenan a ga wannan sai tsara ba ana faduwa ga tsakowa tana ainihin gadon su to da haka wannan firgita sai zai fara aiki sai ainihin suka rufe to to da haka da zarar an rufe kuma sai aka fara kashe su aka fara kama su to da kuma suka dawo ɗaya suka gudu suka bar ainihin kungiyoyinsu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa hafadu fiskale don da tawadi zalikal azabu wannan azaba alwaji wanda ya kuri da sunan ya annahu sha kullama saboda sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu haka nan sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kuma mun shahidullah duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wa ta'ala bai tsananin hukuma ne ga ku a gare shi da haka kana saba wa Allah kana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son Allah ainihin to kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bi Allah subhanahu wa ta'ala ya zuka sannan kuma ina faɗi a wata aya ina cewa ainihin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin musuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana tunda ainihin musuwa ne jagora ne da kankara da kuma biyar su da su na hasumatun liman kara yau su zama wa yau mun aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ainihin koyi ne a gare ku amma ga wanda yake son gamuwa da Allah cikin tarin ranar tashi alkiyama ta tsiya ne saboda haka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kuma hanyar da mu'mine ba su bi ta ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda ainihin ga mu'min kamar yadda yake cewa man yattabi ghayra sabili mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda bi hanyar da mu'mine ba su bi ta ba Allah ya ce wai rufe yi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama saboda haka za mu cikin da wanda abin da ya jefo wa kansa sannan za mu shigar da shi wutar jahannama sannan wannan makoma ainihin kayan gudu saboda haka a nan a wasu ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yastabi ghayra sabilil mu'minina bai ce man yastabi ghayra sabilil lahi ba saboda in kai magana da mai hankali ka huta abun nufi a nan shine hanyar mu'minin hanyar ta hanyar manzo Allah daga hanyar manzo Allah kuma ita ce hanyar Allah to ba sai sai ake ta bai dawa ba Allah ya ce wanda ya bi hanyar da ba hanyar mu'mini ba Allah sai ta shi aljanna ma'ana wannan shi ne abin da malamai suke faɗi da cewa a mutane ma'ana Allahu ma'al jama'a Allah iya tare da jama'a cikin da jama'a suke to ya zama da kai babu inda ka suna tare da wannan jama'a din nan amma in ba haka ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fitar wa musu abin da ya zubi zuwa kansa saboda haka wallahu ma jama'a man shadda kuma shudda bin dahi duk wanda ya kauce ya wata hanya daban saboda haka Allah ya ce shi ko wata ainihin zai yi zai zai tafi saboda haka a kiyaye abin da ya shafi ma'ana neman zama wa mutane neman kullum sai ka kawo sabon abu ma'ana sai ka nuna cewa kai ka kowa ne ni ka fito da ainihin zaben abu wannan abu shi ake zama zaman jazza ke nan ka yi ainihin daban yau mutanen garin ku suna sallah zuma a karfe biyu kai sai ka zo ka ce ka mai da zuma a karfe tara misali saboda kai ka gano wani ilimi a zo a tuka a tuka kan kai ma kanka abu sai su ga dare ka sai ka dauka gujewa abu ka ganin cewa ka kawo abun ne ba karbuwa zai yi ba ana alwala da ruwa rana za ka zuba ta ɗanki ko ka yi alwala ka ruɗa mutane a yi ta kaza a yi ta kaza saboda haka ka nuna kai daban ne haka dai abubuwa daban-daban saboda haka irin wannan abubuwan dukan su ana kawo su yanzu da wai a ce wai ni ma ina da karatu amma in ba haka ba shi Allah subhanahu wataala duk yadda ka bauta masa to za ka zai gamu da Allah subhanahu wataala in dai kana da hujja za ka wani shi lafiya lafiya misali wanda ya ce ba za a yi ranar da kwafin nan ma ai imamu malik ne shidayen mutanensa kuma ko kai kanka in ka zo ka zauna za ka zo ka ce imamu malik imamu al'asa shi da ainihin babban limami a cikin ayyukan harba a ɗin nan imamu malik shi ne kaza kaza kaza to shi ne su karka yi alwala da ruwan da wani ya bai taɓa shi irin su kashin nan ma'ana kunun zaki da ce ba za a yi ba to da ka samu mutane suna kan fahimta imamu malik kuma shi ma ba wani kawai shafi wani ya faɗa ba to ga wasu malakai in ba dai kana so ka yi ma wani kare kafin da kanka da wani ya ga wasu a kai zai kawo wani ilimin da ba su so shi ba saboda haka zai kara musu aka ainihin su ce su gaba da bauta wa Allah da wannan fahimta kuma idan suka je lahira aljanna Allah zai saka su domin ba inda Allah ya sai idan ka bi imamu maliki in ka zai ba za ka shiga aljanna ba amma sai ka yi masabar shafi'iyya ba ga shi wayan abubuwan masabar shafi'iyya ne ba wani samun abu ne ba wanda ya ce sai ka bar malikiya ka da shafi'iyya sannan ka shiga aljanna abinda da ake so kawai ka bauta wa Allah shi ikhlasi saboda haka akwai da Allah ya zarrabe su da san saba wa mutane saboda haka to irin wayannan sune Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa man yattabi ghayra sabili mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam akwai ainihin malaman hadisi suna magana suna cewa shi ilimi da hadisin nan yana cikin ilimin da yake zuwa a bakin malamai yake zuwa a bakin ma'ana ayimma ma'ana duk mafi yawan almanakiru sukan zo ne a sabin ilimi amma su hadisin za ka ga kawo kada ya ce wani ma ta koyar fadansa wani ma ta fadansa wa irin wannan ilimi shi ne ilimi da kyawawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba amma idan mutum zai zaga zai shiga wani lungu shi sai ya ɗauko wata magana da ainihin ta saba wa'annan ko kuma ainihin zai yi shi wani ne to a inda ake yawan samun hadisai ma munkarai saboda irin wannan binciken da ake yi saboda haka fa irin wannan abubuwan su dukkan ainihin munana ne saboda haka ba su yi Allah ya ce zalika bi annahu sha'a Allah wa rasuluhu saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yashaki Allah wa rasuluhu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa muna gani dai a nan ne sai Allah ya kawo kansa don kuma ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kawo kansa kan mutum shi kuma da kauye a ana so a ga maka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kula da shi kuma abin da yasa kuke ganin wa yanzu inda muka zo wannan wurin muna da mai bayani saboda mutane su dawo hankalin su ne yawa mutane su dawo hankalin su karka yadda wani abu ya rube ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma ne mai daraja ne saboda haka wanda ya ce wai sai ya taba darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbata tauhidi wanda tauhidin nasa ba ma bukatar ba tauhidi ai tauhidin sa saboda haka tauhidi ya tafiya ne da Allah da manzo sallallahu alaihi wa la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi da haka wannan shi abin da ake muka sani shine muka tashi a kansa shine manyan magabata ba ma su baye ba har ma su ke halin nasu akan bala'i suke tafiya saboda haka wannan zaɓin fahimta ne saboda haka kuma wannan mutumin da ya kawo wannan abun alhamdulillah ba sabon abu ne a wurin abin da muka zira da sunan shi kawo su saboda haka fitina da ban aikin sa ne ya zebo wannan fitan ya zebo wannan fitina saboda haka wannan shi ne abin da ke faruwa من شاك الله ورسوله دون الصابع الله الصابع من ذق الله صلى الله عليه وسلم فإن الله شديد العقاب للي الله سبحانه وتعالى من ذنب وقوة عليه له أجريش نعم
ذلك بأنهم شاءوا الله ورسوله ومن يشاء الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب
نعم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله سبحانه وتعالى ذلكم العذاب وأن عذاب الليل كان وذوقوه كلن ثلاثة ayyuwar kubaru ya ku kafirai ya tun a nan duniya ba na abin da ya faru a yakin badar kenan ku nan kafirin Allah ya ce ku dandana saboda duk wani wulakancin da ba sa tsammani sun gamu da shi a ranar badar din nan saboda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzala a yankin ya Allah ya gaya masa a cikin mafarki ya nuna masa ga wurin kada wannan ga wurin kashe wannan har gari waye shi ma ya dinga nuna musu ga inda za a kashe wannan ga inda za a kashe wannan duk sai da ya faru a nan ne ainihin Allah ya saukar da aya yake gaya wa Abu Zahali wale kuladiya don kun zabaniya. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke zuwa ya kira ya daba tsaka. Da shi ya shi ne mai jama'a, shi ne mai ainihin matasa, shi ne mai karatu Allah ya kula kuladiya mu. Ya kira ita wannan daba tsaka da mutane ɗan daba wannan tsaka. Ko kuma don kun zabaniya. Za mu kira zabaniyawa zuwa ainihin su halaka shi. Saboda haka to wannan shi ne abin da ya faru Allah ya wannan azaba ta lallata. har ma ainihin aka kama ainihin sun saba illa cikin nan aka jefa su a cikin wata rijiya da ake wani sakali ma'ana tsohuwar rijiya har ta zama da cewa suna wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kan yana magana yana cewa ya kuka samu na irin akwai daji ne ma'ana kamar yana musu da zai safai suka ji har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun mutu yake to ai ai ba ku bi su ba abin da muke faɗa nan suna ji da aka ainihin sa a azaban kenan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa zalikum wazuku kullun da wannan azabar tun a nan duniya wa annal fil kafirina kuma ka sani cewa kafirai a lahira suna da azabar na azaba ta ainihin kuta bayan da wannan azabar ta duniya
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولون الباب ومن يوليه يومئذ نوره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا ليس للاهئة فقد جاء عظة الله ومأواه جهنم وليس المصير الله نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال لو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومع يوم جهنم وبئس المصير Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku ne wadanda suka yi imani la laqitum alladina kafaru in kun gamu da wadannan da suka zama kafirai ba da zahafan a tuttare a yi musulmi da ka an daro da kasashe ya zuha kuna saboda yawan su ma'ana kamar suna zagilli saboda idan tawaga ta yi yawa to tafiyar da ba a iya tafiya a guje sai dai a daga tafiya a hankali kamar mai zagilli saboda haka Allah ya kira su da ma'ana ta hafan ne saboda haka idan kuma da kafirai tili masu yawa to ba za su wani rukun da alba kada ainihin ku ba su baya muhazzimina ma'ana kuna da kudu ma'ana cewa kun tsorata a sai da yin sun nutse ma'ana ma'ana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade a wata raya in ya kullum kuma shi wurin zabi wurin ya gani gobe a tele fa in ta kullum kuma ya ce ya gani ko har kuma da zalina ta faru ya ta mun kuma la kabul ala da kafa Allah wa amkum wa ajma an fikum kufa fa in ta kullum kuma ya sun zabi ya gani gobe a tele wa in ta kullum kuma har kun ya gani ko har bayna bi idnillah wallahu ma'a sabirin saboda haka ka'idan wurin jihadi na kasarin yaƙi wanda ainihin musulunci ya tsara wanda yake da certificate da yake da ainihin ticket domin jihadi da yake da certificate yake ya da ticket ya da sharuɗa ya da ainihin ƙa'idodi ya da kuma bayi abin da ke sawa a yi shi ya da kuma abin da ke sawa a ajiye shi saboda shi yaƙi a ka'idan musulunci shi ne abin da ma'ana ake cewa a ma'ana mataki na ƙarshe kamar lafi zuwa jiran kamar zuwa suke fari yaki mutunci ba wai ya zo don ya yaki ba ne kawai a ya zo ne kawai don a shiga musulunci a yi wa'azi a shiga musulunci idan abu ya ki aka nemi a haɗa ka aka cin maka aka takura ka saboda haka aka yaƙe ka saboda haka to a nan da shi da ainihin martani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gayawa a farkon ayat sai magana akan wannan tana magana cikin cewa ainihin mutum da zai ƙasar da bi hannun zulmi wa inna allaha ala nasrihim laqadir cewa an yi zuri ga waɗannan mutanen da aka yake su suna ganin su na makka an kore su suka dawo madina aka dinga ainihin surata su Allah ya tsoro an musu izini ƙasar da bi hannun zulmi kai lalle an zalunce su wa inna allaha kuma ala nasrihim laqadir kuma Allah zai taimake su yasa shehu wani wani cewa لأن النبي الهاشمي دار ما غضى ولا صدق الوانا ورد ضلالا تكاثر الأدواء شرقا ومغربا يبين الهدى فينا وقالا وحالا سبل عقيد الزوى أي شيء من الله صلى الله عليه وسلم ما ما غضى بياكي با أبدا من الله صدق الوانا يا تري zalin din a kawo masa ne ya kare kansa warar da zarara ko kuma ya kore ainihin bata saboda haka abin da manzo Allah yake da ba wai kace mutane kawai suke yi dinga yaki ba saboda haka shi ne yake kuɗi ke cewa ma ma da za ku rasa duk ruwa na warar da balala saboda haka to haka shi ne ka'idar ainihin yaki zai idan haka ta faru ba haka wai ake zuwa a farma gari a dinga hawar musu ba a sai an aika musu da leta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiƙu da yawa an aika wa sarkin kisra an aika wa sarkin kaza an aika wa sarkin kaza aslim taslim ka musulunta ka bi ka wuya ko da ka mutunta da dukiyarka da daularka da komai ba bai zama maka komai ko da ka yin kaji kuma to abin da zai biyo baya ma'ana zai biyo baya saboda me saboda sun yi tahadidi sun hana shi zaman lafiya da aka so wayannan daulolin in ba an rusa su ba to har abada ba za su mutunci ba ba za ka yi zama zana duka aika musu kan zuwa su zunda saboda a zauna lafiya an yi alkawarin amana ga sun kan karya mu zauna da ku lafiya kar ku taimaki masu ya kana ni ma ba ruwa na da sai suna haɗa kai kuma da mushrikai ana suna yaƙi wani dalilin ya sa manzon da Allah ya ba shi izini akan ayyukan ya dinga aika musu to na farko dai sai ya ji kira ba a zuwa kawai a hawarwa al'umma da ainihin yayi na biyu kuma idan aka yi kira sai a aiki in an kira ba a daura zubiya a sai to in ba haka ba za ku dinga biyan zubiya su shekara ma'ana wa ita wannan daula ta musulunci idan sun biya shi kenan babu komai sai a yi zama su saka musulun su su yi ta biyan zubiya abin da ya sa yau da gobe idan suna ganin ɗabi'u na musulman da yadda musulmai suke da kyakkyawan magana a tsakaninsu da yadda musulmai suke kyakkyawan magana a tsakaninsu da waɗanda suke ba musulmai ba da yadda suke da kyakkyawan mu'amala ba za su ba to insha Allah a take za su yi musulunta saboda haka aka da zuba da zuya a zauna tare in suka yi zuba da zuya kuma to da haka to har ne sai zaman cewa za a yanke su saboda me saboda su nuna cewa ba sa babu haɗin kai a cikin al'amarin su a saboda haka wannan kenan sharafi in sai aika musu ne in sun yi sannan a yanke su in an tashi a kan nasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saka jagora shi wannan jagoran sai an samu wanda yake da ilimi na addini wanda yake biyar da mutane ya zama da shi ne ma'ana komanda ya tsokan saka da shi za su yi hali sannan kuma zai masa wasiya wasiyoyi in tashi masa wasiyoyi zai ce idan kun je kuka ne za ku yi wannan jihadi karo kashe ainihin dogo karo kashe ainihin yaro karami kar ku kashe mai bauta mana ku zo ku samu ko kama ainihin mai kude ko ba nasare yana cikin sojin da yana bauta kar ku taba shi saboda haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da izini sannan kada ainihin ku ku yake cikin bishiyoyi kan ainihin ku dinga kunna bishiyoyi kada ku yi barna a bayan kasa ga iya abin da za ku yi sannan kuma duk wanda bai tunkaro ku da makami ba to kar ku zare shi ba da kama shi a matsayin ainihin sojan yaki amma idan ya zo da makami a wurin yaki to a kashe shi shi ne za ka zuku kawo suna cewa wal mar'atu ma tusam idza qatalat ko mace ne in ta zo wurin yaki to ana iya kashe ta in ta an kanta da ala irin da maza domin na masu yi sharhi suka ce da ta fito da alam maza ta fito da shi ko alam mata in alam maza ne ma'ana ta fi da tukabi ko mashi ko ainihin bindiga ko makamantan wanda shi ne alam maza amma in an ga fito da wani musiya ko wani abu to nan aka ce ba za a kashe ta ba sai dai in an ganta ya kisa a fili da wannan abun to nan za a kashe ta saboda aka duka wannan ka'idoji ne sai an zo zuwa jihadi sai an karanta wa ainihin komanda ga yadda ainihin ake yi saboda haka in an tafi kuma duk wanda ya miƙa ya kalmar shahada hukumin kafircin ba a zaki ainihin ba za a taɓa shi ba saboda haka to wayannan jaura idan suka tuka to in dai kuka zo ku tinka da su wayannan mayaka to in dai ba su wuce wancan ayan da muka ja ba ma'ana albun ya ga dubu arba'in idan mumine sun kai dubu za su rinjaye ma'ana dubu biyu ka kowane ɗaya a kan biyu ke nan yake a farko da Allah ya fara saukar da aya mai lantarki da yake cewa in ya kuma mun shi wurin zaɓi na ya ga dubu biyu a kai idan dai mumine mutum ashirin ne ku za su rinjaye kafuri ɗari biyu kawai kenan kowane ɗaya akan nawa yake kowane ɗaya akan goma akan goma kowane ɗaya akan goma da haka kenan idan dai har ba su haura haka ba idan mutum ya yi kwana ya gudu to har ya yi babban zunubi sai Allah ya kama shi saboda haka kowane mutum da matsayin goma yake to da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alana khaffafa Allahu amku amma Allah ya doka yi muku a yanzu ba da ma'annan jikin ku ba ya gane akwai rauni a cikin ku yanzu ko inda aka muku in ya kullum in ya kuma ku alƙun ya galibu alƙayin in ya kuma ku mai abin sabon shi ya galibu mai alƙayin idan akwai mutum ɗari za su yi zayi mutum ɗari biyu a ake nan kowane ɗaya a kan biyu to da haka inda mutum ya tsingari abokan gaba in da misalin shi kaɗai ne mutum biyu ne a gabansa to idan ya yi kwana ya yi babban zunubi amma in sun kai uku in ya yi kwana bai yi zunubi ba ko da gudu ya yi da niyan gudu bai yi zunubi ba saboda daman limitin da Allah bayar mutum ɗaya mutum biyu ne abokan karawansa balle kuma in sun kai biyar ko sun kai goma in shi kaɗai da in yi gudu to bai samu a wurin Allah ba amma idan mutum ɗaya da mutum ɗaya ne ko mutum ɗaya da mutum biyu ne saboda haka mutum yi mutum ɗaya wanda ba mutum mutum biyu in yi gudu to Allah sai ya kama shi saboda haka babban ainihin zunubi da iya daga cikin kaba'ira a tawalli yawan zahabi ba na a gudu wanda ake wannan yaƙi na musulunci saboda haka to shi ne cewa a umanni wallahi yau mai zan dubura Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idza lakitum alladhina kafaru zafan fala tuwalluhum al-adbar kada ku duya baya ku sai za ku gudu wa man yuwallihi yawma idin duburahu duk wanda ya duya baya yanzu da kafirai bayan sa wannan ranar yau wani gayi ranar da ruwa da su hoto da aka yayi babban zunubi illa sai dai mun harfi falle idali wanda zai suya ya sake ɗauko wata dabaran yaki daban da an yi ri'i mulfarra yanzu na musu kamar ya gudu mace da zai yaudara ko ya yi karra amma yanzu ne sake wani sabon shi ne sake dawowa ne to wannan bayan da shi ko da ya suya baya ko da kamar wasu Allah subhanahu wa ta'ala yake dubawa inama labarin miji ya ko inda ma da kullum miji ma da saboda haka yake cewa to kuma yi wani yiwu yanzu tsoron illa mutaharrifan da gidani an mutahayyizan ila fiyati ko kuma ya juya zai hada wata jama'a ne yan uwansa ya hango yana son sake koya musu dabara idan su sake shiga wannan wurin to duka wannan kan bai laifi ba an mutahayyizan ila fiyati jama'a su kira musulmina yastanzu biha iya neman taimako da su fakar ba to duk wanda ya aikata wancan laifi ya dawo bi gazabin da fushi min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'awahu jahannam makomar sa wutar jahannam ne wa bi isal basir makoma ainihin dayin ita ainihin wutar jahannam ne sai ke cewa wa hada maqsusun bima ila lam yasil qurbanu ala sayyidi amma wannan khasi ne idan su mushrikan ko kafiran ba su bi yin ma'ana ko yadda za a yaki maka ma'ayin ko ka zawo ma yi ba haka wani wata juya to ma da Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da shi da haka ainihin jihadi abu ne wanda yake ainihin babba a tsarin ainihin musulunci wanda kuma an yanke da matukar ainihin lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da yawa aka abin da yake jihadi kuma irin su ribadi kare ainihin kafa da makamantan su ba don kai saboda kafa daula ta ainihin musulunci saboda haka to juyawa shi ne gurbin hali ya samu kansa a wannan wuri ba karamin ainihin zunubi ba ne na فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله ولي بين الكافرين
na فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موكل كيد الكافرين الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ببدر kuwatun da karfin ku kafiran nan ba zo ku zuwa badar ba da ainihin karfin ku saboda bayan an dawo badar an zauna ana irin kiran nan daga cikin sahabbai sai wani sai ai da na zo a ainihin na na rika wani da wani da cikin kafiran nan da na soke wani da na yi kaza na yi kaza kowa yana faɗin abin da yi sai Allah ya mutu masu rikin su a faɗar tattu ba ko kajin su ba walakin Allah ka tarafin Allah ne ya kajin su saboda ya aiko da mala'iku ba ku da halin da za ku wannan abu doki ma'ana a wurin yaki irin wannan yaki na wani lokaci yana taka mataki ma'ana a wurin yaki saboda haka mutumin da yake kasa kafin ya kake mutumin da yake sama abu ne mawuya kun zama ku ɗari uku da wani abu gaba ɗayan ku mutum biyu da kaɗan su yin zuci saura su a sama su kakunan su da dawakai na ruruka a cikin su da dawakan kadai ba su suke zuwa kan kuma za ta yi ba za su ainihin har garu gaba ɗaya ku saboda haka to wannan ainihin ba karamin abu bane saboda haka ba dan Allah ya kawo mu dauki ba ba ku so ku ko dai ba a cikin su ke sa ma idan aka zai jihadi duk wanda ya zo da doki ina ta zo da biyan ganima ina samu ganima to ainihin ana samu ne ana rabawa lirakin samun wani farko sahamani kaso biyu ake ajewa shi wanda wanda ya hawo dokin doki kuma na ka kaso da yake aje wanda ya hawo doki shi kuma doki kaso biyu ake aje masa idan an zo misali aka ware aka raba kuɗi in kuɗi da misali a kaddara sai an aje dirhami biyar biyar biyar biyar biyar to idan wanda ya zo doki ne in an aje kaso da dirhami biyar aka bani sai a ɗauki dirhami biyar kashi biyu kuma a ce ga wannan kuma na dokin ga saboda ka zo da doki wanda ya zo da kafa kuma wannan biyar zai samu shi kuma sha biyar zai samu saboda haka doki ba karamin mataki yake takawa a irin wannan yaki na musura saboda haka ba ku zo doki ko da kai ba ku zo da sura ku kun ce su a saboda haka fa lam ta'tulu ba kun kashe su ba walakin Allah qatalahu Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kashe su wa ma ra'aytu bi mata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhal rasul kai ma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai sifa idanuwan wa'annan a wa'annan kafirin suka dinga haraka isra mai ta yayin da kai sifa bil hasa da zuwa bi anna kabban min al hasa saboda tafi na ainihin sakuwa la yamna qulul zayt kathiri bi rabbihi bi rabbihi basharin ma'ana dan adam ya ziba amma duka rundunan nan mutum dubu ɗaya da wani abu kowa sai da tsohuwa cikin idan da kai wannan a halartuka bai sai wannan abun ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya maka wannan abu ma ramai da isa ramai walakin Allah harama Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wannan ziba din nan saboda haka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ainihin imamu Bukhari da zero a wasu abubuwa wannan hannun ya yi albarkoki da yawa wannan hannun ya ba da abubuwa waki da yawa yace wannan hannun nan ba shi ne ainihin ziba a cikin kafurai ya ainihin tsole musu idanuwan wannan hannun hannun sannan ba shi ne ya taba hannun ma'ana ma'ana dabban da suke cewa an zuwa shi wani idan ba wa amsa zabi ya ja irin wala a zuwa ku da ya taba ainihin hannun sai ga hannun ya cika ainihin da nono aka dinga sha duk wannan kafin hannun da ya aikata wannan abu wannan kafin hannun shi ne ainihin ya mai da idon katada wai ya sawa ma cikin nazalahu lokacin da aka zo a wurin yaƙi aka ainihin saba ya aka ainihin fitarwa kata da ido idan zai faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan hannun nasu da albarka ya saka ya fanna wannan idon ya bi ya sa hannun da ya liƙe saboda haka idon har ya mutu ya ga gani mai kyau akan da idon ma da bai sano ba duk wannan hannun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aikata wannan abun a wajen albarkarsa wannan hannun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fa ya dinga zubar da ruwa runduna ainihin suka sha suka koshi duk wannan zafin hannun manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan shi wannan hannun manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam shi ne ainihin ya kwama gari barin ainihin da za a yi kurasa da ita ba ta wuce ainihin mutum ɗaya sai ya koshi ba saboda haka sai kashi nan ainihin alfun ziya'un ainihin fata gajiya da sa'in alfun ziya'un saboda haka wannan hannun da ya kwaba garin ya kawo garin dan kaɗan ne da aka kawo ya sa aure ya kwaba ya kwaba ya ce a soya aka soya aka zo jama'a dubbai suka dinga ci kowa sai da koshe ban kurasan kamar yadda take duk wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan abu wannan halin shine ya shafa kan maraya maraya da har ya mutu lungun da ya ji sai ana jin ganshin ganshin kansa duk wannan halin shi wannan abu wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka yanke wani hannunsa a wurin yaƙi na kayan yake shi ma'anin ya koma bai sake ainihin ciwo ba wani hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yayi har ba kai saka lisra ba abinda wannan tashin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine wa ma ramai da isra mai biya da dukkan aikin shi wannan hannu din nan wa ma ramai da isra mai walakin Allah harama walakin Allah harama Allah shi ba da kansa shi da wannan ma'ana ليكثير الكافر ذكر الزاهدين كافرين وليبلي المؤمنين دان كما يدرج المؤمنين منه بلاء حسنا معنا دربا عينين كيكاوا ko da galima shine galima shi ma yayin darraba ne saboda haka Allah ya wannan abun dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada dai ma'ana shi ma shi ake yi kuma dinga sanin ainihin darajar sa daga sauti kadai ba na mun yi magana kan cewa Allah subhanahu wataala ke cewa wanda ya daga sauki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayyukansa gaba ɗaya sun ba mun ji abin da malaman suka faɗi suka ce ainihin an tawa da a'malukum dinnan na kira sai muzafa ila ma'arifa ma'ana sahabi ya je badar Allah ya bashi da badar ya musulunta ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma sai aka ce wani ya daga sauki a gaban manzon Allah duk aikinsa Allah ya rusa ya rusa saboda me saboda su alami ma'ana su adabi da kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka daga sauti ba fa sautin wai ka zage shi ko ka mutum kuma magana akan sa ba a yana magana a ka daga sautin sautin wani sautin ga ya wuce sautin da manzo Allah yake aiki da shi Allah ya ce an ta hamada amalu ayyukan ku gaba daya da lafiya da na farilla da duk abin da suke lara shi da sahabban ta kanka da komai ya rushe in Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah in mutum zai a wannan wurin sai ya yi dogon tunani ganin zai gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a marsul alani ba a marsul alani saboda haka mu zuba ya hada bada an san mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a suna ga wani shirik na wani yana so zaki ibrahim wanda ya lawo ta hannu wato saboda abunka da da maki maki ka ji tsoron allah ka ji tsoron maki kuma ka ji tsoron allah ka ji tsoron wanda bai tsoron allah bai son rai wato yana magana yana cewa wai ai in ma za a kama wanda ya gina masu allah wata magana wani shehu ibrahim ne ya dauko littafi ya ce ruwa sirri ya da tafsir ya dauko cikin yusufa wai ai ga inda shehu ibrahim ya masa rashi ya ce wai kun tafi kamar da daga gasirina ya ce wai an ce ya ce kana cikin jahilai yana faɗin wani wallahi sai haka zai rufe tsari ni kuma ina jin haka sai na da gazan kofi da yadda tafi ina bude biyu da yadda tafi na tafi wani zuwa wannan wani da bayan hada da abin da ke ci gaba ne bane gara yin zuwa yanke wata ila ta wajen rubuta da na bude kawai sai daga abin da ce wai sai farkon zuwa biyu zuwa ne wayan kun da min kabli da min al-gasir da sai ya zuwa wayan kun da min kabli min al-zahiri da kabari yusufa abin da shewa ya faɗi amma wallahi da ƙara da kabari yusuf ba ma'ana baka san labarin yusuf ba shi yasa yanzu muke baka kuma shewa yana kawai wa daman ka'idan malamin ahlus sunna in aka sayo manzo Allah irin wannan magana ko wanda zaka ba Allah fa ada ba aka masa fadanci ba bin da gabi da ba za ka masa kana cikin rakkaralle ba a'a tun da bai labarin annabi yusufa to tun da baka labarin annabi yusufa to yanzu na baka labarin annabi yusufa dan Allah tun mai riyadu da zai bude ya gani abin da shewa ya rubuta shi cewa mina zahir da duka bari Yusuf ba ka san labarin annabi Yusuf ta yanzu nake baka amma wallahi yana buda ya ta ajiye Ibrahim ya ce wai kun da min gabli da min al-ghafilina saboda aka mina zahirina ko sai dan Allah duk mai bibiya sai zai zuba wannan wani abin da aka rubuta kenan saboda haka duk abin da za ka faɗi aka zuba yayi a can soyayyar manzo Allah ba kai baka ce sun zagi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai da kake cewa kun suna kai matsayin da ba nasa ba saboda suna kanta sai ka lokaci ya kai maka wai zahiri subhanallah wa ya billah wannan son rai da Allah ne da son rai saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya magana cewa walakin Allah harama wal yublil mu'min bala'an hasana inna Allah alalla Allah subhanahu wa ta'ala sami'un bi zil aqwalihim da zan tukan su alimun masalin bi ahwalihim da halayen zalikum al iblaw Allah ya ce wannan jarrabawa haqqul gaskiya ne wa anna Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala muwakkilun ma'ana mai rawar dabda kai da kafin da makirkin ainihin kafurai ne Allah mai rawar da makirkin ma'ana kafurai ne alhamdulillah
alhamdulillah malam Allah ta ka da kai da kuma kai lada da wani tsari wannan ban wani da abin da aka karanta ma a tambaya ne cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa fatan malam ya shawo lafiya yake ana gafarta malam ni ne da ke son cire zakka amma ina da kowane guda biyu na ruwa wanda ake yawa idan ta cire zakkan nan zai yi la'akari da kudin da aka tona goma sun ko kuma mutane da suka tara
kudin da aka tara in ka tara ya kai misali ya kai shekara shi da lafiya ko
kuma masu neman addu'o'i na farko yake da fatan malam ya saba lafiya ina neman malam da ya kuma da ya addu'a akan wani mutane da yake nema dan alheri na gare ni ana kuma ba da gani ba ne Allah ya mutu wanda ya ake sai na bayu sai wanda ke cewa salamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya kakan wasu ce ba ta da lafiya tsawon shekaru goma sha hudu kuma an yi magani an yi magani har yanzu ba sai ga dacewa ba sai an haka malam ya zuwa a dace wani ba wa Allah ya yi kawai shi mana yi ma zuwa to don mutum
shekara suna ainihin a a cikin kuna haka na da yin gurgurin da ta masu yawa a rayu a makarantar da sun gari kuma na alƙalin yin alaƙa kan zuwa a rasu shi ne da ya kuma wani da ke cin ba shi mata da ta zai kawo a rayu da kayan suna da suke yi da ya sun ba a lalai shi mata da ya zama su suke ba na ainihin gurgurin da suna da yin da alaƙa وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين